أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادعي لنا بهذا المحضر ولتعطش بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله يومنا يومنا لاربا uku ga watan Ramadan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha uku ga wata na uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a inda za mu ci gaba da karatun tafsirin maulana shafi islam wa ta'arafin ana alhaji ibrahim ya fi rage allahu ta'ala anu wato fi riyadu tafsir da za mu wannan zaman insha Allah wa halaka ta 65 kenan in Allah ya so yawa za mu tashi wa kafaina bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقفينا على آثارهم بإيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله تبارك وتعالى يا شيخ بدر فتح منا آه cikin wannan jeri na wannan ayoyi yana cewa kafaina ala asarihim bi isa bin maryama wa kafaina sai muka bibi atba'ana muka bibi ala asarihim asa guraben su annabi da su wannan annabawan bi isa bin maryama da annabi isa dan maryam musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gasgatawa da abin da ya zo karɓar gabanin samina taurasi na daga taura wa atina da dinshira ta taura ta wani inda aka sani ta annabi Musa ce annabi Musa aka aiko da ita to shi da yazo bayan shi yazo yana mai gaggata da ita bayan wannan wa atayna wa injila sai muka bashi injila fi hudan wa fi hudan wa nur fi hudan min dalalati cikin injila nan akwai shiriya daga bata wato abin da ke shiriya ne in an bi shi ba za a bata ba wa nurin kun bayanin shi akani akwai bayani ga hukunce-hukunce wani sadikan da ma bai ne dai ne da taurati kuma ita injila kanta tana mai gaskatawa da abin da ya gabanta na daga taura bima fi hamiyar akami da abin da ke cikin ta daga cikin hukunce hukunce a hutan wani ilta da mutaqin kuma litayi ne wanda ya zo shari'a ga kuma wa'azi ga masu jin tsoron Allah wa kullu sai muka ce wani hukuma da injili bima anzalna fihi lalle ma'abuta injila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikinta a minan hakan ya daga hukunce hukunce wa man lam yakun bima anzala Allah fa ulaika hum fasiqun duk wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar to su wanda mutanen ka su ne fasikai a kenan wannan injila da aka saukar kamar yadda jiya muke bayani ayoyi ne guda uku ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ƙarshen bayanin da ake masa kan Yahuda wa kuma ƙarshen bayani wanda ake masa kan yanda ake kisafi sai aka ce wa man lam yakun bima anzala fa ulaika hum zalimun yanzu kuma waɗanda aka sarkar musu da injila da aka yi bayani aka ce to su ma mabiya annabi Isa alaihi salam su yi hukunci da abin da aka sarkar yanda da injila sai aka ce ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأن الدبة يكون شبه أبن الله يسكر تسمون فاسقين masu fita daga barin addinin Allah nan sai aka ambace su fasikai a wulai ka hulu fasiku samu an zanna ilika
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ما في آتاكم فاستبقوا الخيرات لكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجئكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نعم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا ومن ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليملكوا فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك كما سمك سركر جريك يا محمد صلى الله عليه وسلم ثبت جريك الكتاب للتاهي القرآن على دين القرآن بالحق دغسكيا مصدقا لما بين يديه yana mai gaskata da abin da ke gaba gare shi kadar zamanin shi kenan niyyar kitabi ne daga littafi muhaiminan shahidan yana mai shaida alaihi akan shi fakun bayyana to ka yi hukunci tsakankanin su bai na hannun kitabi tsakanin mazuwa littahi wato yahudawa idan ta rafa rubuce ka in suka ɗaukaka hukunci zuwa gare ka bima an zala Allah ka yi hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar ile ka zuwa gare ka wala tattabi hawa'ahu karka bi karka bi son zuciyarsu adilan kana mai adalci amma ko ko adilan kana mai karkata amma za ka ne haƙin kana mai barin abin da ya zo maka na daga gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan likullin ja'alna minkum ayyuhal umam ga kowanne daga cikin ku ya ku al'ummatai mun sanya shir'atan shari'atan kowanne mun sanya shari'a tasa wa minhajan da kuma dariqan tafarki wadiya wanda ke mai haske fi dini a cikin addini tamshuna fihi wa tamshuna alaihi wanda kuke tahiya a kansa wa law sha Allah la ja'alakum ummatan wahida da Allah da Allah da ya so da ya sanya ku kun zama al'umma guda daya ala shari'atin wahidatin an sa shari'a guda daya walakin sai dai farraka kun firaka ya rarraba kun zama rarrabe liyabluwa kun dan ya jarrabe ku liyaktabira kun dan ya jarrabe ku fi ma ata ku ma cikin abin da ya ba ku min shari'a ne daga cikin shari'o'i al mukhtalifati wa dhikr min sassaba wa juna liyan zuwa da motsi a min kuma afi dan ya duba zuwa ga mai biya daga cikin ku da kuma mai sabon Allah fastar kula khairat ku yi rige-rige tsari mu ilira ku yi rige-rige zuwa ayyukan alheri ilallahi zuwa Allah ilallahi marjukun jami'an kuma komakon zuwa Allah take jami'an baki daya marjukun ilallahi jami'an makomakon zuwa ga Allah ne baki daya bil ba'si da tayarwa in an tashi in an tashi ku bayan kun mutu وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون sai ya baku labarin abin da kuka kasance kuna masu sassabawa a cikin shi min amr dini na daga cikin lamarin addini wa yajzi kullum minkum bi amalihi sannan ya saka wa kowanne daga cikin ku da aikin sa inna allaha tabaraka wa ta'ala huwa al-malik al-haq sannan dai allah madaukakin sarki tabaraka wa ta'ala shine sarki mai mulki wato na gaskiya wa huwa al-mutasarrifu fi khalqihi shine mai jujjuyawa a cikin halittarsa kaifa sha kaifa sha'a ta yanda su falahu an yi jiriya hukuman fi muddatin yin zaman ya samu ya gudanar da wani hukunci a cikin wani tsawo na tsawon zamani sun ma yin yi zalikan hukuma sannan ya karar da ya kawo ƙarshen wannan hukuncin waya a cikin hukumin akara ya zo da wani hukunci na daban laisa fi haza itiradun ala Allah tabaraka ta'ala cikin wannan ba a cewa Allah dan yayi ko ko dan zai yi shine shine itirad ba a ce ma Allah to dan mi hukuncin bai zo ɗaya ba dan mi su Yahudawa nasu daban wato nasarar nasu daban mu musulmi mu ma namu daban ko ko wancan hukunci da kai zamani ka sani a'a Allah tunda shi ke da kayansa shine mai cikakken mulki shi ne kowa ma nashi ne kowa ma halittar sani to wanda ya so zai yi kuma wanda ya so ce mai dan kai a sanar an biya Allah ya aiko annabawa kullum baki ɗayan su ittafaqu ala al-aqidati sun haɗu sun haɗa kai wato sun haɗu a cikin zancen aƙida wani ya wahadaniyatu lahi tabaraka ta'ala ita aƙida da komai ce sai kaɗaita Allah tabaraka ta'ala wa ta'zimul khaliqi da kuma girmama mahalicci wa shafaqati ala al-khalqi da kuma tausayi a halitta wannan duka sun haɗu akan akan wannan kullum ittafaqu ala hada duka sun haɗu akan wannan da anna Allah ahida ila al-anbiya bi an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi domin Allah ya yi wa annaba alƙawari da su tsaye da addini kar su rarraba a cikin shi والتفرق هنا هنالك التفرق في العقائد abin da ake nuni da rarraba wato wannan wurin shine rarrabawa a cikin aqida kadai ta Allah a dukkan su sun zo ne suna masu kira zuwa kadai ta Allah fa ishtarakat al-yahud ala ala ida sabina firqatan kullu shina hadisi ya gana cewa yahudawa sun rarraba sai da suka kama rarraba sai suka rarraba zuwa 71 dukkan su a cikin wuta za su kasance sai guda ɗaya kullu yukin nar a wasabina افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار haka nan su ma nasari sun kasu har saba'in da biyu dukansu a cikin wuta wasu matsari ummati ala salatin wasu ina shirkatan kullum fi na illa wahida annabi sun zama ce duka haka na al'umma ta ce ta kasu kasu kasu har saba'in da uku dukansu su ma a cikin wuta za su kasance illa wahidatan sai guda ɗaya ma ana alai wa sahabi guda ɗayan nan wanda suke abin amsa abin da ni nake akan shi da sahabona ai Allah zina hum ala sunnati wal jama'a ana ne wanda suke akan sunna annabi sallallahu alaihi da jama'a yadullahi ma jama'a ƙarfin Allah yana tare da jama'a والتفرق والتفرق المراد هناك هنالك هو التفرق في العقائد على الرغم da ake yi a can wurin da ake wala tafarraqu an kin ji wala tafarraqu rarrabar da ake cewa ita ce a cikin akidodi amma al ikhtilaf ko rarrabar da wa'annan al'ummatan an ce waccan sun kasu kaso kaza wa'annan sun kasu kaso kaza wannan al'ummata ne sai sun za su kaso su 73 wanda ka alhamdulillah za su kaso su 73 dukansu a cikin wuta da tabbat sai guda ɗaya su ma a cikin aƙida ne da zaba a kiyaye kar ka ga wani ya ya saba wani ma kana ganin kai kana kabari yana son rikice wanda ɗan wuta ne ko ko wani kana kana wani wata wata kai kana wata sunna da kake ka rike kana nafila shi ba nafila kace ɗan wuta ne wani yana kan haka a'a ba shi ne ba bambancin fil aqaida a cikin aqidodi ne abinda ake kudircewa wanda shi ne zai hidda mutum daga cikin addinin musulunci wanda in ka diba ce ga duk wanda ya saba ma abin da annabi sallallahu ya rayu a kan shi sabansa to wannan ya bar addini to kuma ba nema bane ba in kana so ka ka san wannan duk wannan duk firqatin wanda suke akwai wa'annan wani masu ware suna cin sa firqat dalla firqoki wanda suke na cikin musulunci amma wanda suke batatu da an gaya masu da ka gan su ka san wannan sun fata sun bar hanya za ga wa'ansu suna dawon cewa su musulmi ne amma sai su zaɓi wa'ansu da zaɓi daga cikin mabiya annabi sallallahu alaihi na gaba da gaba idan su sai da abubakar sai na umar gulanu ba sai ka yi suna haɗa musu wa'ansu abubuwa suna ba ina ba su ba sun sallah ba sun yi wata hudura ba ba sun gabatar da wasu dakta ba sai sun tsine musu albarka su diba wa'ansu zaɓi daga cikin matan annabi sallallahu alaihi irin sai na aisha rabiullah ta yana irin sai na hausa kaji suna rika musu lalan maganganu to wannan ga kanka da ka ji wannan ai in mutum na da hankali ya san wa'annan lalle ya sa cikin wa'anda suka bauɗe sun bar akida wa'anda su sahabban nan manzo Allah sunan baki daya Allah ya musu shaida da da cewa ya yarda da su ya kai ya yi su kaso biyu akwai wa'anda suka yi imani tun gabanin fatima fatima maka akwai wanda suka yi bayan suka yi bayan fatima maka suka suka shiga musulunci dukan su dai Allah ya ce kullum wa ajal la yusra kowanne daga cikin su Allah ya sa alƙawarin aljanna to shi kenan kawai yanzu kai zai da cewa gaba da a ai canza suka yi Allah bai san za su canza musu alƙawari to duk daga cikin wannan ka san sun bar abin da yake abin da yake shine addini ko ba shakka ya ruwa biya daga yin alƙur'ani ya tabbatar da shi sai wa su ce a kawai wannan bai ba zai yi ba kan mutum wannan shi mai mutum zira su suna cewa a gaske ko lahira ba za a iya ganin Allah ba a Allah ya ce mutum yanzu na jira ina ga jira na jira ko Allah ya ce akwai a shiga kuma sun suka yi musa ce za su yi duba zuwa wani su bari zan can ma hadisi amma wani su ku ce a bayan yiwuwa ko ko wani su ce gashi duk wanda akwai marshi a takardariya ga sun dole su da ka hida ma inda suke ka san kawai annan sun bar hanya saboda kirikiri a kirin tasu ta saba ma abinda alkurani ya zo shi a hili to irin wannan dukan su za ka same su kuma suna nan da da dama to irin wannan su ne ake su ne ake yi amma ne ikhtilaf fil furu'i fakat wa warada fi ikhtilaf ummati la mutu wannan shi islam wa sa'at al-alam alayhi ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam yace amma sassafawa a cikin furu'a abin da ya shafi fiqh wannan yana ganin kaza mustahabi ne wani na ganin farilla ne wani na ganin a'a ma makruhi ne sabani wannan ibiskan wannan to fakar wa da fihi ikhtilaf ummati rahmatu ya hadisi ya zo maza su na cewa sabani al'umma ta rahama ne da annahu domin lamarin da sha'anin man qallada aliman lati Allah salima haka malama suka cewa duk wanda ya rataye da wani malami to zai gama da Allah lafiya lau in kai ba zan yi a'a to ni uwa ne na shi ko malami to kenan kana da jagora ba kai ne kai dan gaban gaban kanka in kai ne kai dan gaban kanka ce to kai me hujjarka kai wa san da kai abin nan ke abin sani ba amma malam shi malam ya sani to duk wanda ya bi malami jin da rata da wani malami zai gama da Allah lafiya duk wanda ya rata da wani mazhaba da cikin mazhabobi wanda aka sani wanda suke cikin shari'a to zai gama da Allah lafiya ko da ko abin nasu ijtihadi ne suke yi su ma ba wayi aka musu ba ba sarka musu da wani wani abu aka yi ba amma kokari suke cikin fahimta alqur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko mai kokari zai iya dafiya zai iya kuskure to ko da ko inda suke kuskure ne kai kai su to nan wurin da kai da sun dubu duk ba ne istakmala Allahu shari'a bi shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya cika shari'o'i da shari'a annabi Muhammad tsiya da mutu Allah ta saka a gare shi wa katamana kutuba bi kitabin aziz ya cika littattafai da littafin shi mabuwayi allazi sammahu muhaimin wanda Allah da kanshi ya ambaci littafin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa shi mai shaida ne akan littattafai ala jami'u kutubi asabaki da littattafai ba da ma kana kutubu adaran kalimati faqat bayan littattafan da su aka saukar wa annabi adam kowa an shi kalmomi ne kawai fatalaka adam min rabbihi kalimatin sai annabi adam ya tafi wa shi kalmomi daga ubangijin shi wa ka tabbata ibn kutub ibrahim kalimati shi ma littattafan annabi ibrahim an shi kalmomi ne wa yanzu tala ibrahim rabbihi bi kalimatin haka Allah ya ta ka tuna yayin da Allah ya jarrabi annabi ibrahim ya shi kalmomi wa kutub musa suhufun suhufan fakat kun ko littattafan annabi musa wa su takardu ne kawai to Ibrahim ya Musa haka Allah ya cewa takardun na annabi Ibrahim da na annabi Musa hada kitabun muhaimin ala jami'il kutub wannan littafi na mu alqur'ani littafi ne mai shaida a sabaki ɗayan littattafai fa kama anna kitabahu afdal likutubi as-samawiyyati wa dinu afdal al-adyan wa ummatu khayru ummatin wa huwa afdal jami'il anbiya bil-ittifaq kamar yadda littafin shi alkurani shine mafificin littattafai baki daya wanda Allah ya saukar addinin shi shine mafificin addinai baki daya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificiyar al'ummatai to haka nan shi ma shine afdal jami'in anbiya shine mafificin baki daya annaba bittifaqi da ittifaqi ba wanda ke ba ne shi juri ba wanda ke cewa a'a akwai wanda yake gaban shi a'a kowa duk wani masani ya haɗu a cikin cewa annabi ta sanar shi ne yake mafi fice a cikin annabawa baki ɗaya wa kullum basharar ummata wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dai dukkan su kowane annabi ya ba al'umma shi bishara da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne sai ba zai ce wasu ya ba su bishara ai akwai wanda zai zo ga yanda ke ga yanda ke akhiru isa karshen wa'annan annabawa masu ba al'ummatan su bishara shine annabi isa ya zo cikin ƙwarin da cewa wani bashiran da rasuliyati min ba dai su muhammad na zo gashi ina mai garbuta da al'ataura kuma ina mai ba da albishir da wani rasul wani irin manzo mai girma ya ci min ba'di da zai zo baya na isu muhammad sunan shi ahmad lam yusammihi bi ahmad لأنه لغتهم ليست عربية a ƙur'ani na larabci shi ya zo ambaci abin da yake faɗi ai ba shi a nan isa ba yaren shi ba na larabci bane ba amma ƙur'ani ya tarjama abin da yake faɗi ya ce gashi ya ce sunan shi Ahmad amma ba haka shi da ambaci sunan shi bai ce Ahmadu ba da ana bugu da wani su a Arabiya domin mun zata ba larabci bane ba lakin kala afdalu lakum an adhaba ana adhaba ila abi abin da annabi ta ce shine mafi abin da ya gare ku shine ni zan tafi zan tafi ni zuwa wajen abi a kalma ta abi larabci tana neman ma'aikina amma shi bugatin injili al'abdu a sayyid amma nuna ta injila abin da ake cewa ake cewa uba shine jagora shine shugaba yana neman Allah na wani a inni zahiru in azhabu ila abi zan tafi wurin shugabana kenan أرجو إلى أبي أفضل لكم وأتيكم البار طريق yace in koma zuwa wajen shugabanin shi ya fi zuwa gare ku sannan albari kalik ya zo muku ruhun haka an ce an fassara shi da bari kalik kenan shi ne ruhi na gaskiya albari kalik shi ne zata yi ma'ana wa muhammadu ɗan ahmad wanda ke da bari kalik a cikin nuna su ma'anar shi ne kace muhammadu ko ko ahmadu sallallahu alaihi wasallam وقال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إن يزوء النبي صلى الله عليه وسلم يصدقني كما أني أصدقه إن يزوء زي غزغة ثاني كما يندني ما إلا غزغة تاشي وذكر في آية يا أم أشكي الآية هو إذا أتى لا يقول إلا ما قال الله له إن يشي إن يزوء بايا فده هنا أبسي أبنى الله يبقى مسا ولا يفعل إلا ما قال الله له هكذا من ذي أيكة كومي سي أبنى الله يشي أيكة ولو أدركته لاستحق أن أر... لاستحق أن أربط له نعله وأمسى له قدمه da na riske shi ji annabi isa da ya cancanci in ɗarme takalmansa in rika ɗau mai ɗaukan takalmi ma'ana kuma in rika shafan ƙahuwansa don neman albarka ji annabi isa ya ce da na tasa shi da haka zai ma ja a makalokun ba da isa a jalla ƙadarin min isa babu wani mahaluki da ya zo bayan annabi isa wanda ya fi annabi isa daraja bi hadhihi martaba da wannan martaba wanda ya cancanci a mai wannan abin illa muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai annabi muhammadu ya da mutu Allah ya tabbata a gare shi kenan ya tabbata abin da yake faɗin nan da annabi yake sallallahu alaihi wasallam a duk jawai ba bai kama su ya ce ahmad kin nan ko ko muhammad kin nan ba a cikin yaran su sallallahu alaihi wasallam da ya mutu baraka ne ta sauransu to ya tabbata lalle wanda yake ba kowa ne ke ba da bishara shi wasu alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa an hukum bainahum
وأنهكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
عليكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يمسكك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلمن ما يريد الله أن يصيبهم بعد ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أو نحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وأن يحكم بينهم بما أنزل الله كما كيف كنت تكانس دعوة أن الله يسركر ولا تتبع أهواءهم كالكبي سنزوتينسو وهذرهم أن يمتنوك تكيئي ka kiyaye su da su fitintine ka an Allah ya tuni ka ai an yi ka ana ne kar kiyaye su ka kiyaye su da kar su je su batar da kai an ba arima an zanin lahu ilaika daga barin sashen abin da Allah ya saukar zuwa gare ka fahimta wallan in sun ba da bai sun sun juya an hukumi al munazzar daga hukuncin da aka saukar wa aradu ghayrahu suka nihi wani abu daban fa'alam kai sani annama yuridullahu an yusibahu bi ba'd ma ba'd Allah yana nini ya same su ne ya kama su bin hukumati da hukuma fi duniya cikin duniya da ba zunubiyun ta dalilin sashen zunubansu allati a taura wanda suka zo zai so mata wa min tawalli yana cikin zunuban nasu juya wanda suka yi wa jazim ala jami'i hayatul ukhra wannan dan kadan ne Allah ya saka musu a duniya sannan Allah ya saka musu akan baki ɗayan zunuban a lahira wa inna kaseeran minan nasi da fasikun kuma sai dai yawa yawa mafi yawa daga cikin mutane fasikai ne kharijun an dini masu hita ne daga addini amma kuma da jahili yake wannan shin in sun bar hukuncin da Allah ya saukar wai suna neman wani hukunci da wani me suke nema a farko da jahili yake wannan to suna neman hukunci ne na jahiliya a yau taruna ya talibuna hukumar jahiliya min al-mudahanati wal mayt shin suna neman hukumomin hukunci ne na jahiliya da mudahana ita mudahana shine ka ba da addini saboda gyaran duniya saboda gashi nan kawai irin yadda suke yi wannan hukuncin da ya kamata a ma wancan kamar kisa da muka bada na jiya na masu daraja guda biyu daga cikin su maimakon su je su musu jin a sai kawai su musu yan gudane su amshi kuɗi to wannan shine mudahana wal mayl da karkata wa man ahsanu min allahi hukman shin wai waye Allah kyawun hukunci da an ci abin hukuncin Allah a kama nashi la a sanar hukumar ai babu wani wanda ya Allah a ni Allah tabaraka ta'ala babu wani wanda ya kyawun hukunci da Allah tabaraka ta'ala da kaumin ga mutane ai inda kaumin a wurin ana ne a wurin mutane waɗanda yuƙe nuna bihi da suke sakankancewa suke imani da Allah khusudi zikiri na an kebance su da ambato ne da annahum lazina ya tadabbarunahu domin su waɗanda suke da imani wanda suka sakankance da Allah tabaraka ta'ala su ne suke nema su fahimci ayoyin Allah su ne lanahun da zina tadabbarunahu domin su ne masu tadabburi suke sa kwakwalwarsu aiki suna neman su fahimci wannan hukuncin Allah ya yi wannan zina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ya ku wa'anda kuka ba da gaskiya ya ku wa'anda kuka ba da gaskiya kar ku sababin sarko na ayan kana al munafiq abdullah bin bin ubayy bin salul yazhabu yusadiqu al yahuda wan nasara ta sauka ne saboda akwai wani munafiki wanda ake ta shine ma shugaban munafikai baki daya abu ne suna abdullah dan ubayy dan salul ya kasance yana tafiya yana tafiya yana abuta da yahudawa da nasaru wa iza nuhiya an zalika in aka hana shi daga wannan mutane su ce a a dan yi zaka rika zuwa kana abuta da wa'ancan mutanen ya kulu sai ce tafi da wa'iru bana ta shi ne mu yawan ba masu jujjuyawa suna suna zaura suna waya wani lokaci su juya a ga suke da gaskiya kuma ko wani abu wani su kanzu in yanzu muke da kai tana yawa wani lokaci a abin ya koma daula ta koma tasu ce fana ta jure mu sai mu bukatu zuwa gare su yau mu mawa tarana to sai shine Allah tabaraka wa ta'ala sakar da wannan ayat ya yi zina amanu la tutakhudhu yahuda wa nasara awliya ya kuma wanda kuma da gaskiya kar ku riki yahudawa da nasaru waliyai masoya waɗanda tuwadunahum kuna jibintar lamarin su wa tuwadunahum kuna musu wato soyayya ta musamman ba da yin auduwa ba su sashen su majibintan labarin sashi ne alkufaru mutahibuna fil kufr su kafirai haɗe suke a cikin kafirci masu haɗuwa ne a cikin kafirci dukan su bari ganin su rarraba shi a kan saɗe a cikin kafirci alkufur kullu millatun wahida shi kafirci dukan shi kamar addini ne guda kafirci shi shi shi mai zaman kashi ne kullum kufar ittafaqu ala al-kufr dukkan kafirai sun haɗu akan kafirci wa kullum diddul muslimin kuma dukkan su kishiyoyin muslim musulmi ne dukkan su ɗan adawa musulmi ne ba domin aurewa ba sashen su majibantan lamarin sashi ne wa man yatawalla minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibanci lamarin su duk wanda ya kuma ya rike su ne masoyan shi su ne masoyan shi to shi ma ya zama daga cikin su kenan min jumlatin ya ya kasance daga cikin tarin su man sadaka da kafirina faqad kharaja min ad-din wanda yayi abuta da kafirai irin wannan to shi ma ya fita daga cikin addini inna allaha la yahdi al zalimin sai dai Allah bai shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai bi mawalatihim bil kufar saboda jibintan lamari da suka yi wa kafirai fatara ladina
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين يقول, يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جاد أيمانهم إنهم لمعكم حبلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح عمر من يدير الرسل على ما أصروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جعل إيمانهم إنهم لمعكم حبط أعمالهم فأصبحوا خاسرين وترى الذين في قلوبهم مرض sai ka riƙa ganin waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo akwai rashin lahiya duk ofin da ita gadi rashin lahiya shine raunin imani ka abdullahi bin umayya kamar da abdullahi bin bin umayya bin sulu kina almunafi wannan munafiki zai sai ka ganin su yusari'una fihim suna gaggawa a cikin su fi mawalatin a cikin jibintan lamarin kafirai ya na motar zina sai ka yi suna faɗi suna masu kawo hanzari na sha su na da'ira a'a muna jin tsoron mai juyarwa ta zo ta same mu ne ya dubi bi haddaru wanda zamani zai juya da ita a dina a kan mu min jadabin ayyuka da mutum na daga wani ko ko wata rijaya makiya su rijaye mu wala ya tumu amru muhammadin abadan ya kasance wani lamarin a nan muhammad sunan bai cika ba har abada fala fala fala yuruna in muka haka mu muka ce mun watsi da su sai gani nan an lamarin a nan sunan bai cika ba to kenan ba za su ba mu abinci ba qala ta'ala ta'ala mun da kike ce fa sallallahu an ya ce da fate ya kusa Allah ya zo da fatahi da budi bin nasari da taimako ne nabihi ga annabinsa da izharihi bin zarihi da taimakon addininsa da bayyana shi daga kashi ya kusa ka aw amrin min indi koko Allah ya zo da wani lamari daga wurinsa da haka ke sitirin munafiqina da keta sitirin nan ta munafikai wanda ba a gane su wasu zahihim da kuma kunyatar da su wa yasbiru alama a sauri shi an fusin nadimi sai su wayi gari a bisa abin da suke ɓoyewa fi an fusu a cikin kawunan su mina sheki wa malatin kufa na daga kwaikwanto su ga suna tare da su amma ba a sani ba su ba su imani ba suna kokwanto anya ko wannan abin ba zai yi anya ko addinin nan ba ba anya ba kawai wannan kamar da samu nasara ba to Allah zai zo ya bayyana wannan abin da yake suke na shakku da kuma wannan soyayyar da jibinta laban da suke mata bai na dimina da in Allah ya bayyana wanda ya keta wannan sutura tasu a wannan rihin abinda ba a gani sai su waye gari suna masu nadama yaqulu allazina amanu masu imani sai su rika cewa libadihim da sashin su idza mutika sitrun in aka keta suturan nan ta su wancan munafikai ta ajuba su masu imani sai su rika wani suna masu mamaki suna cewa a haɗa da suna aksamu billahi ja da imani shin waɗannan su ne waɗanda suka yi rantsuwa da Allah ƙoƙari wanda gayar ittihadi ya fiya suna masu kai gaya a wajen rantsuwan nan a cikin a wajen su sun kamar sun imani sosai da abin da suke suna rantsuwa inna hum lam suna cewa wai su lalle wallahi suna tare da ku waɗannan su ne masu rantsuwa suna cewa wallahi suna tare da ku ku ku ne kanu yaquluna innahum ma'al muslimin su munafikai sun kasance suna cewa su suna tare da musulmi ne qala ta'ala sai Allah mai sarki ce hajjat amalu ay ayyukan su sun roshe batarat ayyukan su sun batarat amalu hum sadiya ayyukan su wanda suke nagari sun lalace fa asbahu sai suka zamo saru khasirina sai suka zamo masu asara fi duniya a cikin duniya ma bil fadiyati da kunyata wa fil akhirati bil iqabi kuma alayra da azaba da hukuma da za a musu نعم يا الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون عزيزة عليهم عز ذلك كبير يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا يا أخوان لكم على gaskiya man yartadi minkum an dinihi wanda ya rida ya da ya koma minkum daga cikin ku an dinihi daga barin addininsa wanda ya rida ya bar addininsa ya bar ku addinin shi ne kufri ya koma zuwa kafirci ikhbarin bima alim Allah tabaraka ta'ala wa qulu wannan Allah yana ba da labarin ne da abin da ya san zai afku abin tubana dai bai afku ba amma Allah yake ba labarin ko da an aka ya kasance in wani in daga cikin ku an samu wanda suka bar addinin su suka koma kafirci hadhihi aya wannan aya nazarat qabla wuqu'i hadhihi qadiya ta ta sauke ne gabanin wannan qadiyan ta afku wato ta ridda wa qadirtar da jama'atu a wasu an samu wasu mutane wasu jama'a wanda suka yi ridda suka bar addinin su qala jalal ba da mutun nabi sallallahu alaihi wasallam a da shin yace rabila ta yi ce to jalal yana nihin a jalaluddin kenan a siyudi shi ainihin walau shi islam yana karanta yana rike jalalin ne da shi ne littafin da ya yi shahara cikin kasashen wanda ake tasiri shi to shi yana karanta shi yana shirin to shi ne ke cewa nan jalal ya ce daman yana waɗi ne kawai yana shari baya bayani amma kai shehu ya ce to jalal ya ce to akwai magana zai zai mai gyara kuma da girmama ya ce jalal kaga shi saboda girman imam suyuɗi yana da ilimi ne na ban mamaki in ka je kusan yanzu duk maktaba ta addini da larabci inda za ka ce za a zare abubuwan da imam suyuɗi ya rubuta to duk maktaba ce ta rabi ko fannunuka na ilimi na addini da kuma sanin larabci to duk da haka nan a shehu in ka ji ya ce jalal ya ce ko ƙarar mufassiru to su ya kai to yace shine a ƙalin jalal ba da mutum da bin sarasana a wannan abin da zai abu kadirtar da jama'a to shi jalal ya ce wa'ansu mutane sun yi rida ba da mutum da bin sarasana bayan wafatin annabi tsiya da amince Allah sabata gare shi in ji jalal ke amma shehu zai bayani wannan shi ne alƙwari ke cewa in an samu annoba suka rinda man yarda jinin ku an dini a sau da ya tilla wa biƙaunin hibbuwan mai hibbuna ai Allah zai zo da wa'ansu mutane waɗanda yuhibbun Allah na son su wa hibbuna kuma suna son sa suna son Allah kala sun da sallan da hulƙon muhazar annabi sai sai ya nuni zuwa wani sahabi wa sha ila abi musul ashari yayi nuni zuwa abu musul ashari yace mutanen wannan mutumin ne mutanen yamin mutanen yamin kenan a jillar sana'ar mu'minin za su zuwa suna masu kaskantar da kansu masu tausayi a bisa mu'minai su in dai mu'minai ne za su rika suna tausaya mu'minai a izzatan amma masu tsanani ne masu buwaye ne a shidda masu tsanani ne an da kafirin a bisa kafin kamar kadda to ne bayan da shehu zai wanda a fahimta akwai ƙarin gyara a sa'arin da shi Jalaluddin ya ce a zamanin bayan wafata Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wace ƙarin tatta fi fi sadan al-awwal ida ashara shirkatan a farkon musulunci ana musulunci a sadan al-awwal tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin sahabbai to a wannan sadan al-awwal din nan kirjin farko na musulunci ba idan ashar firka an samu an su jama'a har guda goma sha ɗaya wanda suka yarda salatu shirakin irtaddu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam har gani gyara na hukuncin shi ya ce bayan fatin alaihi wasallam to shi shi ya ce an samu har guda uku jama'a guda uku sun yarda wannan a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yanzu a ce a ce zaka soce minhum al-aswad al-ansi irtadda bil yaman akwai wanda ce al-aswad al-ansi shi ya ridda ne ya ga musulunci a ƙasar yaman wata gallaba ala yaman amma ya samu rijai a ƙasar yaman ya yi rijai a ƙasar yaman hatta akhraja mu'az bin jabal amir rasul sallallahu alaihi wasallam har sai bai fitar da wato amir jagora ko sarki na wanda Allah sun yana da shi shine Mu'az bin Jabal wanda ya nada shi a can Yaman har sai da ya karfi shi wannan wanda ya bar musulunci sai da ya karfi har ya koyi wannan jagoran wanda Allah sun yana da fa arsala rasul sallallahu alaihi wasallam ila Mu'az annahu yuqawimunahu wa ya'muru an-nas ala baqaya al-islam annabi ya aika wa Mu'az bin Jabal cewa yayi muqawama yayi resistance yayi karya karya take na fitowa resistance da Hausa resistance ya rike ya rike ya ɗauki ya taimaki ya ɗauke kan musulmi ya ɗauki mutane a bisa zuwa bisa kan musulmi mana ya ya rike ja hankalin mutane ya yi ƙoƙari ya da yadda za a yi musulmi musulmi kan su bar musulunci ya rike daga ya rike daga yawa ya rike daga ma shi ne kawai fakatalahu fakatalahu rajulun yuqalu lahu fayrus sai wani mutum wanda ake jira Fairuz ya kashe shi a akbarar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qutila wanda Fairuz din ya kashe shi wancan al-Aswad al-Ansiki wanda ya rigan ya fitar mutane wata wani mutum sunan shi Fairuz ya kashe shi akbarar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qutila al-Aswad al-Ansi qatala rajul mubarak annabi sallallahu alaihi yana Madina yake ba labari yace an kashe Aswad al-Ansi wani mutum wannan dan wuce mai albarka ya kashe shi ruwa fi marar da mauti annabi sallallahu yana cikin ciwo na wafatin shi na raso shi a lokacin kiyan da kuma man huwa rajul man huwa rajul mubarak aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da albarka qala fayrus annabi sallallahu alaihi wasallam shi fayrus ba sufiyan da rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura sirkan laila a wannan daren a wannan daren annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin abin da ake yi wafati haza fi isne ashara min rabiul awwal wannan a goma sha biyu ga watan rabiul awwal ne wa inda nihayat shahr zuwa karshen watan ya al-khabar min al-yaman sai labari yazo min al-yaman daga yaman da kasar yaman annal aswad al-ansi qatalahu tayyus cewa wannan wanda ya zama suna al-aswad al-ansi tayyus ya kashe shi kama aka bar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sun ba da labari wa musailamatul kazzab na biyu an wani shi ma musailamatul kazzab sunan shi musailama makareci ƙaryan ma mai yawa yake shi muka da shi mutu kace in tabda bil yamama ya yi yadda ne a garin yamama wa kataba ila rasul sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rubuta wasiƙa zuwa annabi tsira da mutane tabbata a gare shi yana cewa min musallama ta rasulullahi ila muhammadu rasulullah daga musallama manzon Allah zuwa annabi muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal arda bayna nani subhanahu nisfun li wa nisfun laka ka sani cewa ƙasa kaso biyu ce rabi nawa rabi kuma naka faja'a rasulahu wannan abin da ya rubuta malin da zan shike sai manzannin wancan mutumin wa'anda ɗan aikin wannan musulama sai suka zo ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu antuma tu'minani bi hada shin ku kuna ba da gaskiya da wannan qala na sai suka ce eh mun da shi manzo ne qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi yace laula anna rusula la tuqtalu laktarsukum ba dan ma'aika ba ma'aika manzanni in aka aiko in wani ya aika wa an su mutane ya aiki sai ba dan ba a kashe su ba da na kashe ku an yi da bin martaba ta shi dan aiki ba a kashe shi ya ce ba dan haka da saboda sun kafirai ne ke sun zafi sun da kawalcin su daga saboda wannan nabi sallallahu alaihi wasallam shikenan jawabin sai annabi sallallahu alaihi ya rubuta jawabi gare shi yace a rubuta min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musailama tilkaza daga muhammadu manzo Allah ya da Allah tabbata gare shi zuwa musailama makarci innal arda lillahi yursa man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin sai cewa ita kasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so amma da ta ɗan ƙarshe ƙarshe mai kyau wannan ya tabbata ga hadisin Qur'ani shi ke falamma ta wuce bar ma ta wuce da Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati arsala Abu Bakar bin Jayshan qa'iduhu Khalid bin Walid sai sai na abubakar da yasu shi ne halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wata rindina wanda jagora wannan rindina shine Khalid bin Walid sai kullum musulmi ke fatau wa gazawhum sai suka zo suka yake su fa qatalahu wahshun sai wanda ake cewa wahshi wahshi sai shi ya kashe a musulma sallallahu shi ba shi kenan gulamu mutum ibn adi yaran mutum dan adi ne allazi qatala hamza wanda shi wannan washikin kamin ya zanta shine ya kashe hamza dan uwan ma'aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidu shuhada shi ka zo Saudi a cikin yakin Uhud da kai bal haza kana yaqulu saboda haka ne shi washin ya kasance na cewa qataltu khayran nasi fil jahiliya wa sharran nasi fil islam na kashe fiyayyen mutane a cikin jahiliya kamar musulunta na kashe kuma mafi sharrin mutane a cikin musulunci yani yana ne fi jahiliyatihi wa islami a cikin jahiliyarsa da musulunci shi lokacin yana cikin jahiliya ga abin da ya yi ta'asa yanzu da musulunci kuma ya da ya kawo musulunci kuma ya ga ya yi kirki ya samu wani ƙata masharauci ya kashe shi lamma kana kafiran wannan zika tana hamza da ya kasance lokacin da yana kafiri shine kasance hamza ولما كان مسلما هو الذي قتل مسلمة الكذاب ده مسلمة كما شين يكشف مسلمة الكذاب وطلها هو أيضا تنبأ sannan ga rauku wani duka zamanin manzo Allah sun aka yi aka yi su wani wani na ce mai kulaiha huwa aidan tanabba shi ma yayi ya raye cewa annabi ne yayi da awai annabta akan shi ya ta shi ma annabi ne wartadda yana musulmi sai ya rida wartadda kuma a hu jama'atu wa haka wasu jama'a da suke ridda tare shi qatalahum abu bakr sai na abubakar ya yace su fa takallaba alayhi ya rinjaye akan su wa farra quraiha ila sham shi wanda tsaya sai gudu zuwa sham wa ba da zalika raja'a ila islam amma bayan haka sai ya komo da cikin musulunci hadahu Allah wa mata musliman Allah ya shirye shi ya mutu yana musulmi haula ila firat salat irtaddu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam shi yace wa'annan jama'o'in wa'annan uku sun yarda ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbata gare shi warkar da fi zamanin Abu Bakar to yanzu sai zai bayani kuma kamar da mai tafsir yace wa an samu an samu annabi su wanda suka yarda bayan bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai shine zai gana su ko warkar da fi zamanin Abu Bakar ne sabo shira a an samu kuma wa'ansu firkoki guda bakwai wanda suka suko suka yarda a zamanin sai na Abu Bakar ابتدى العرب جميعا من الشام واليمن والعراق لم يبق إلا أهل مكة وأهل المدينة بسبب الزكاة متى larabawa baki ɗayansu na daga ƙasar sham ne da yaman da iraki dukansu sun yi ridda sai dai kawai mutanen makka da mutanen madina sun yi ridda saboda mi saboda zakka ƙalu suka ce nuqimu salata min da ya tsira sallah kama qala Allah kamar da Allah ya ce أما الزكاة فلا نغسل أموالنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أما يأتي أبدا شهيد زكاة ba za mu yarda a mu a watashe mu dukiyar mu ba ba za mu yarda a muna fashin dukiyoyin mu ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an san zakka sun dauka wai fashin ne za mu ne hujja kana suka ce Allah ta yi kusu min amwali musa da kasar to da shirin biya wa su zaki su zaki wa tsira wa salli alaihi ai Allah ya ce ayi manzala ce ma karika kariki daga cikin dukiyoyin su sadaka zakka ta amshi zakka daga hannun dukiyoyin su wallazi kuti wa bi khus wanda aka mai umarni aka mai magana da cewa ya karban zahama ya tafi la nu'ti shay'an min amwalina ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu ba da komai daga cikin dukiyoyin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane gare shi faqama abubakar yasa Abu Sufyan Abu Bakar ya tashi wa kana yace wallahi law manuni iqalan kanu yad'una ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqatartum alayhi yace ina rantsuwa da Allah da za su hana ni daidai da baibai wannan wanda za kama dabba da baibai wanda ya kasance da suna baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanzu suka suka hana shi suka hana mishi da sun hana mini shi yace wallahi daidai da shi sai na yake su akan shi kana da Umar sai sai Umar ya ce ma sai na Abubakar mahalin ya Abubakar ya Abubakar abu asabu ah tuqatilu man yuqimu salata wa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah ya za ka yaki wanda yake tsaye da sallah yana sallah yana shaida ba abu bata da gaskiya sai Allah yana cewa kuma annabi manzo Allah sallallahu manzo Allah ne ya shaida da wannan duka ka yake shi قال أبو بكر سيدنا أبو بكر يقول إليك أن يا عمر بانوري كو تيك بانوري عمر جبار في الكفر خوار في الإسلام كي ينزو كازما mai tsaurin kai a cikin kafirci da kana kamun ka musulunta kuma kawari fi islam kai yanzu mai tsoro ka zama matsoranci a cikin musulunci kauda jaba ne wallahi la yufarriqu bayna salati wa zakati abada yace wallahi bazan taba rabawa tsakanin zakka da sallah ba har abada Allah ya kula ta salata wa zakati zakka Allah ce yace ku tsaye da sallah ku bar zakka duk inda ka ce ku ba tsaye da sallah ce a bar zakka fata kallada sai fa huwa da sai na Abubakar ya rataye ta ko shi shi kadai قال عمر سيدنا عمر يجي فلما رأيت الجد من أبي بكر da na gani da gaske daga sayyidina Abubakar alimtu anna hadha alladhi alayhi huwa alhaq sai na san abin da sayyidina Abubakar yake wannan abin da yake akan shi shine gaskiya fakanu karihu hadha al-amr sun kasance sun ki wannan lamarin fil bidaya a farko wa ahabu fil nihaya amma sun so shi a karshe faqatalu araba sai suka yaki laraba kullu man lam yu'addi zakata yuqatiluhu duk wanda yace ba zai bada zakka ba sai su yake shi har ta rage u ila kabul zakati har sai da suka komo zuwa karban zakka laula laula Abu Bakar la sakata hadha rukun ba dan sai na Abu Bakar ba da wannan rukunin da ya sar da ya hadi wa nastakhafu bil islam da kuma sun raunana sun raunana da musulunci da sun yi rukun sakai na kashi da musulunci bal hadha qala Umar saboda wannan ne sai na Umar yake cewa wallahi ma wujida mawjudun ba'da al-anbiya afdalu min abi bakr as-siddiq ada sana umar kisa wallahi ba taba aihuwa wani abun aihuwa ba bayan annabawa kamar abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu walau la tartat al-arab jami'an bi tarki zakat yace ba dan shi ba da laraba sun yi ridda baki ɗayan su da barin da da barin zakat wartar da firqatul wahidatun fi zaman umar wannan guda bakwai wanda suka yarda kenan zamanin sai na Umar zai ce sai na Abubakar Abubakar sai yace kuma akwai firka guda ɗaya wanda su suka yi yarda zamanin sai na Umar Jabalatu bin Ayham wannan ake cewa Jabalatu bin Ayham dan Ayham Maliku Ghassan shi sarki ne na Ghassan atawa aslama ya zo ya musulunta Ghassan ma Umar sai ya ɗaura haji ya tafi tare da sai na Umar ya tafi haji فكان يطوف بالبيت ويجر رداءه sai kan ce yana dawafi yana dawafi yana wato kewaye ɗakin Allah kamar yana da sani amma yana jaye da mayahin shi a shi shi sa aka hana jan manjar da sauwahu kuyala'a maza su cewa wanda ke jan kayan kayan shi suna dan girman kai wanda su ya kama alƙawarin wuta ba a jan tufa dan girman kai su saboda girman kai shi yana ja yana taya yana jan mayahin shi wara'ahu a bayansa fawati a ahadu sahaba da za'ahu ɗayan sahabbai kawai ba sai ya taka wannan zahin nashi ba wa huwa maliku mutakabbir shi ko sarki ne mai girman kai falatan falatan falatima hu sai ya yawa ya mari wannan sahabi wanda ya taka mai lahi fa shaka dalika ila umar wannan sahabi sai ya kai kukan shi zuwa sai na umar fa da'ahu umar sai sai na umar ya kirawo shi wa qala sai sai mai hukumullahi na qisas hukuncin Allah shine qisasi yanda kai amma ba ma da shiga ba to shi ma kenan kawai za ka wanke mai kwamcin ka yara mu qala al-qisas ana malikun wa huwa sawqatun yaqtasimun yaqtasimun yace kisasi wa ni sarki ne shi talaka kuma ya yi kisashi ne ya mai rama abin da nake qala lahu umar sai suna umar yace masa laysa hadha fi islam kai babu wannan a cikin musulunci al-islamu sawa bainana musulunci ya daidaita tsakankaninmu al-malik wa sawqa sawa da sarki da talaka duk ɗaya suke ba hukumin lahir kisas hukuncin Allah shi ne kisasi ne ƙarin lahu wajika mi'ata miyan ibu abinda za a yi kai yanzu kai jagoran musulunci baki ɗaya firizan ƙin musulunci sai na'uwar zan ba ka raƙumi ɗari wala taktasu minni kar ya wala taktasu minni kar abin kisasi kake kisasi da gani amma ba ma na'uwar zai ba ba wai yanzu shi wannan shi dai wanda ya wanda aka mara ke ce a yanzu kai bari in talaka ne ke bari in baka raƙo hidiri shikenan a bar zancen wannan ki sashi ya taso ba qala rajul ana aqtasu faqat yace shi wannan mutum yace kai ni ki sashi kai rawa kai zan qala wa yudika alfa miya dai yace yanzu ba haka ba ba dari ba zan baka raƙo ni dubu amma wala taqtasu minni kake ki sashi imtana arajul mutumin da ya kiya wa kala umar sai na umar yace la budda an yi tasminka ba ma kwa sai an yi kisasin nan sai ya rama kala sai su ya amir mu'min amhilni qalila sai su tunaji yanzu ya kai sarkin mu'minai dan saurara mu da dan kadan ila gadin zuwa gobe fa amma lahu umar sai na umar yana tsammanin da gaske ki mai gaskiya ne sai dan saurara mu a fafarra wartar da sai ya gudu kuma ya rida yayin da samu cikin ɗan lokacin nan kawai ya tsere kuma ya rida ƙala sai ce dinu yusawi bainal maliki wa sauka haza dinin la yarda bihi yace sai addinin da yake daidaita tsakanin sarki da talaka yace wannan addini ne shine zai rada shi ba haza huwa da zikar da fi zaman Umar wannan shine wanda ya rida a zamanin sai na Umar wallahi akbar bi haza qabla wuqu'ihi Allah ya ba da labarin wannan na ridda tun gabanin ya abku tun gabanin wani ya ridda ya bar musulunci Allah ya ba da labari ya yi wanda zina amanu Allah yake ta yafi wanda kuma da gaskiya man yarta dinin kuma an dini duk wanda ya ridda ya bar addinin sa fa sawfa ya'ti ya'ti Allah bi qawmin yuhibbu yuhibbunahu Allah a sannu Allah zai zo da mutane waɗanda yana son su Allah na son wannan mutanen wa yuhibbuna kuma suna suna son shi suna son Allah azillatan atifina masu tausayi ne alal mu'minina a samu minai a izzatan ashidda masu tsanani ne an dike suna sa kafirai suna rasul sallallahu alaihi wasallam an haula an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai su waye wayannan fa qala sai ce ahlu yaman su ne mutanen yaman al imanu yamanu wa nikmatu yamaniyatu al imanu yamanin shi imani wato na yaman ne wa nikmatu yamaniyatu hikima ita ma yar yaman ce wasila marratan saniyatan haka karo na biyu kuma an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ila Salman sai nuni zuwa Salman al-Farisi fa qala qaumun qaumun qaumu hada yace mutanen wa'annan wannan mutumin law kana islam fi surayya lana lahu rijalun min haula annabi sallallahu alaihi wasallam yace da imani a cikin surayya yake tarmamuwa ce mai nisa ana cewa wanda ake ce ma kaza kin mai kaza da diyanta ake cikin surayya tarmamuwa da ce mai nisan gaske daga sama sama take yace da imani a can yake da wa'ansu mazaje min haula daga daga wa'annan ya ishara ishara isharatun ila sudul julud yake da da sun sun samu wannan imanin cewa yace wannan nuni ne zuwa masu bakan fata idza amanu billahi in suka bada gaskiya da Allah ya ku kaga bakajen mutane sun yi bani wasila aidan haka nan aka an tambaye manzo sun faqala qawmu abi musa al-ash'ari yace mutanen abu musa al-ash'ari ne wal ibratu bi kulli man ittasafa bi hadhihi sifat abin lura shine da duk wanda ya sifanci da wayannan sifofin wanda sifofi ne azillatun alal mu'minina aizatun alal kafirin mutane wanda suke masu tausaya ma mu'minai masu tsanani akan kafirai to duk wanda suke duk wanda yake haka kenan da su ake al-muslimuna wato duk wanda yake haka wanda shine sifansu su ne wanda Allah ke so suna san Allah ai haka daman aka sifanta sabon manzo Allah sallallahu alaihi a ruha ma ubunum a ashda al kufar ruha ma ubunum al muslimuna akasu hadhihi al qadiya al ana cewa yace musulmi yanzu sun canza wannan hukuncin hum ashda al muslimina yake samu musulmi masu tsanani akan musulmi ruhama a bin nisbati al kufar amma masu rahama ne dangance da kafirai in kafirai sai ga suna musu suna musu sarki min asaf yujahiduna fi sabilillah wa'annan wanda Allah ya faɗi wanda yake son suna son shi za a ka same su suna kokari suna jihadi cikin ɗaukar kalmar Allah wala ya khafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi kama ya kafir munafiquna lawmar kufar kamar da kafirai suke jin tsoron zargin kafirai su suna yin kafirai suna munafiqai gudu suke kan kafirai su ce su yi Allah ce na yanzu ma ya gani an ana yi duk tsoron muke tsoro ake kakkace alhamdulillah yanzu da mun hau hanya mu ma ta sanin ta samun yancin kanmu amma ba haka ba duk abin da za a ce a kafaran shi ta ce eh kafaran ne kawon gasa ce kuma kan ni kaza kashi kawon gasa ce addin abin abin addini abubuwan mu na namu na addini mun jima muna ta ganin arkani a ciki yanzu daga minister daga shugaban kasa ma har zuwa ƙarshen ƙallafan dukansu musulmi ne illa malam yau sai ɗan abin da ba a rasa wanda ba su ba amma malam cikin azumi shekarun bayan nan ake yin back sporting brevet sporting duk abin in suka zo cikin azumi za a yi tsanin gushen guje gushen sai dai in yaro in imani shi bai shi bai iya ya yi azumi ba a tunanin kuma hutu kawai sai a ce ana ba a tunanin a lokacin da ya kamata a ce mutum da su ke bukata shi wutan nan a'a wai sai a yi shi a kai shi wani park ko noel lokacin sallah na kiristoci shi ne kuke fito wai mu ne mu ne muke kan fanta kasan mu ce ba amma kar a canza kar ku canza kamar su ce bari shi su ce a dai za ku canza amma alhamdulillah da muka fara yanzu da muka fara wayewa alhamdulillah kwanan nan an yi cikin satina an yi do a rete gashi nan yanzu wancan kwanje da ake na na lokacin sallar kafirai an mai doshi cikin azumi kwana goma za mu cikin ƙarshen azumin nan kwana goma nake so a raya Nijar ta yarda yanzu a dawo rubutu za a yi kwana goma na ƙarshen na cikin mutum an ƙara wasu kwanuka wanda yake dangance da salloli je na mu su ne yanzu muka yanzu yanzu amma da tsoro kake kai kana shugaban kasa kakkai a ce a a kakka ka wuce to wannan alama ce ta ta ta mura wuce a cikin zuciya kamar ya kafin munafiquna lauman kufar zalikal mazkur wannan abin da aka ambata miya ba sai na daga sigoki waɗannan irin wannan sigoki waɗanda su masu yin kai ga mu'minai masu tsanani akan kafirai ba sa yin tsoron zargin masu zargi duka wannan samun wannan mutum ya same su fadlullahi farala ce ta Allah wanda yuti man ya sha ita ku Allah ga wanda ya so yake ba ba ita Allah ya datar da mu Allah ya ba mu wannan sifofin da wannan farale wallahi wasi'un Allah mai roci ne kasirul fadl mai yawan fadala ne alimun kuma masani na'am alhamdulillah nan za mu tsaya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك الخاتم لما سبقنا سرك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آمين وكتب المولى والذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين